الحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره قدار لازم ورد الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وستة الباقية لا زالت إلى الأولى راكية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قلوب المكتوم وحتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الغوثي قلوب القدابي فريد داري على الإدلاكي حاتم الله تميني أبو إسحاق على إبراهيم ياس ورضي الله تعالى عن شيخ عمر ربي وقائدي لله شيخ إبراهيم مسدد ورضي الله تعالى عن كل من يتعلق بها الجالين يوم حلقت الدنيا إلا انتهائها يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المحضر ولتعرفي بنظرة تأتي لنا بالزفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله a yau muna zama na 191 an tambayi shortu ya ni radiyallahu ta'ala anhu akan haƙiƙatar zuhudi menene haƙiƙar zuhudu fajaba radiyallahu anhu bi ƙaunihi shortu ya ni amsa da fadinsa haƙiƙatar zuhudi fil mazhudi fihi hakikan gudun duniya cikin abin gudun duniya ne shine a tarku wal iradu anhu bari barin abu da kau da kai ga barinsa wa bidayatuhu mafaransa a tarku wal iradu barin abu ka bar abu ka nisanci abu kawai da kai ga barin abin kuma watan kini al'isti'inasu bi tarki wani hayatuhu nihayasa dawamun nisiyanihi ka dawama cikin mancewa da kau da kai ga abin hatta la hadaru bilbali har ba ba za ka ma sake tunaninsa ba la hadaru bilbal wa nihayatu uzma nihayarsa mafi girma al'ihtiƙaru shine walaƙantar da abin na zuhudun wal mazudu fi ihtikari zuhudu walakantarwan zudu wal mazudu fi fala yara zahiru shi'an karka ga gudun duniyan wani abu ne wala yal tafi ilai kuma karka waiwaya zuwa ga gudun duniya wada wa ma damat al ashya'u min nafs al qa'imat da abin da ta kasance nafs al qa'ima ne fa zuru fiha matlubun ana neman gudun duniya ciki a ta za tarakta lashiya min nafsin har idan mutum ya nemi barin abu na daga zuciya wusifat min jamila kadurati wanda aka siffata ta daga dukkan ɗabi'u munana wa za a fi suratul akawani aka tafi da sura na kaunu min kalbin daga zuciya ainan wa asara ƙwayan ido da gurbi fala zuhudun babu gudun duniya fa'in na fiya da lahali a cikin wannan halin mutum kasance ya tambakan minhu buzzatil muqaddasa abin da zai kasance ya tambakan minhu abin da zai soyo gare shi shine hubbul zatul muqaddasa ya bar komi ya nemi yaddan zatul muqaddasa zatin ubangiji tsarkakekiya وإذا تمكن حب الذات المقدسة إذن ييو أكسامو سوية الذات المقدسة ذهبت الأكوان تكوني تفي قبل تنانك ومحقت كم كوني أنشافي فلا عينا باب قواعين إدو ولا آثارا باب وجنغنسا فلا تصوره دورها babu abin da yake surantuwa na wajen yiwuwanta alal kalbi a cikin zuciya babu shi fahuna to anan la zahidu wala mazhudun babu mai babu mai mai zuhudu babu abin zuhudu a cikinsa wa fi hadha isharatu a cikin wannan ishara ne ya kula imamuna ashibli shehu shibli yana fada hina suila na zodi da aka tambaye shi aka ce menene ma'anan gudun duniya faƙalar lahu sai ce ma ma'anahu innama duniya kullaha bi jami'i ma fiha innama duniya ita duniya kullaha dukkanta bi jami'i ma fiha da duk abin da ke cikinta ka satin kai ka ce tsakuwa ne mulƙatin fi falatin wanda aka jefara daji marra alaiha maru mai wucewa ya zo wucewa fahim tarakar maru litakal hasatu idan mai tafiyin fahim tarakar maru shi mai wucewa ya zo ya wuce litakal hasatu ga wannan dutsen la'iwar da zahidan ba a ce masa zuhudu sai in ya san abin da ke dajin don bai san abin kamar dutse a cikin daji in ji imamu shibli dutse a cikin daji misali sai ka zo wucewa sai ka gane akwai dutsen to sanin akwai dutsen shine ka kau da kai gabanin sanin akwai din amma dan ka wuce baka san baka san da shi ba ai baka babu zuhuda ciki saboda ai baka san da abin da aka kafa maka yawa yawa abin da ka wuce abin da ka san akwai shi shi din ana misali a ce akwai gold misali akwai zinari sai ka gani ka kau da kai ai ka san kai gudun duniya amma kana wucewa daji ka wuce ko baka san me ka tsallaka kansa ba da ka gani ka san akwai wani abu kamar zinari ko gol ka ko da kai baka ɗauke shi ba wannan shine zuhudu amma tun da ka gani baka san maka baka gani ba ka wuce kawai a ba baka yi ai ba gwada ma wani abu ka kasa motsi akai ba tsoron Allahnka kowa ke nema a gani. Wa ma ma zikira minan zuhdi, amma abin da aka ambata na daga gudun duniya, a sahabin makamati ma'abuta makamai mawara hajjil martaba ce wani suke bayan wannan martaba falato tsarin duniya bi bariya ba a falato tsarin ba a damuwa da duniya in an lura da ita hata yi zuwa da fiya sai ka guje ka fita ka bar ta a cikin tunaninta wai na ma lahun fi zuri hakikatan abin da ake nema cikin zuri na hakika wahidatun abu ɗaya ne wai halabu da na kullum ma layu layi shine ka nisanci ka nisanci kullum ma layi layi mu duk abin da bai dace ba كل واحد من أساهد المقامات kowane ɗaiɗaye ku daga cikin mabutan makami ka nisanci haka auyu jafi na ƙasa ko mutum nisanci nukusani au halal ko wani gurbi fil kamale wajen kamala ko ma cewa haza wani wannan fala zo fi shayin babu wani zuhudu cikin wasa wasalam in ta hamini illahi alaina radiyallahu anhu wa min kalami radiyallahu anhu qala daga sansa shautiyani yana cewa likulli jauharin kalbun kowane jauhari akwai zuciya cikinsa wa hulasatun kowane jauhari akwai zuciya akwai hulasa fama fil awwali suratu ma fi sani abin da yake cikin na farko ba shine suran abin da ke cikin na biyu wa fi sani a cikin abin da ke cikin na biyu suratun mafis salis shine suran abin da ke cikin na uku wa kazalika haka nan kanal jismu suratan fi ɗabi'ati shi jiki sura ne ma fi ɗabi'ati abin da ke cikin ɗabi'a wa ɗabi'atu ɗabi'a suratun ma fi nafsi shine suran abin da ke cikin nafsu wa nafsu shi nafsu suratun ma fi al'aqali shine suran abin da ke cikin hankali wal aqalu hankali suratu ma fi ruhi shine suran da ke cikin ruhi wa ruhu ruhi suratu ma fi ama shine suran abin da ke cikin makanta wal ama makanta suratu ma fi aini shine suran abin da ke cikin ƙwayan ido wal ainu shi kuma ainu suratul suratul zati shine makanta kenan shine sura na zatil mutlaqa wanda ke kira shi zatil mutlaqa anil itibarati akan itibari wa qad qala ba'dhum wasu shiyanai sun ce innal alama shi alam suratul alamul ilahi sura ne na alamul ilahi shi alam gabaki da sura ne na alamul ilahi intaha min imlahi shine ya cika wajen maganan imlayin shehu tijani da ya rubuta wa muhibbina sayyidi muhammad bin al-mushri limamin masallacinsa wa min haɗi katabtu daga abin da ya rubuto na rubuta wa ma amlahu alaina yana daga cikin abin da shautijani ya rubuto mana ƙala ya ce yi ƙalifin isharati yana, yana magana ne akan ishara an illahi ga Allah ƙala ya ce in filjesi mubagatun cikin jiki akwai tsoka wa filmu mubagatu kalbun cikin tsokan akwai zuciya wa mafil kalfi fu'adun abinda ke cikin zuciyan kuma akwai fu'adu akwai fu'adu akwai kalbu duk a waje da suke bambanci fu'adu la yura wal kalbu yura eh shi fu'adu ba ganin sa amma kalbu ana ganin sa wa fi fu'adun a cikin fu'adu damirun shi kuma yana da damiri wafi damirin sirrun a cikin damirin akwai sirri wa sirru ana sirrin ubangiji ce shi ne eh kaga abinda za gane ubangiji yana cewa sama sama ba ta ɗaukan Allah saman bakwai da ƙasar bakwai ba ta ɗaukan Allah amma yiwasiya ne ƙalibi abdi mumini ma wasa ne samawa ce wa la'arfi saman bakwai da ƙasan bakwai ba sa ɗaukan Allah walakin yi wasi'ani kalbi abdi amma zuciyan bawana tana ɗauka na to shi ne ma'anar fi inna fi kul jasdin mubagatun ko wa fi mudagatin qalbun wa fil qalbu fu'adun wa fil fu'adu damirun wa fi damiru sirrun wa sirru ana shine eh ma wasani samawati wal ardi sama na baya iya ɗauka na ƙasa na baya ta iya ɗauka na walake wasi ani kalbi abdi mumina amma zuciyan bawa na mumini na ɗauka na wannan irin karatun da yake damun mutane kenan kuma mutane mu wai dan shirme wai sai su ce wai a daina fada to a daina fada in an daina faɗan waɗansu sun gane? Ashi kullum abin da yake faruwa, abin da ake faɗan nan ƙarya ne? Ba fa ƙarya ba ne. To, amma wani wai ransa ya baci, wai a daina faɗa. To, a daina faɗa shin abin ƙarya ne, abin yana rubuce ne kuma haka ne. an goge na hadisi lukudisin in an zo gurin sai da ya tsallake sunan abun me kenan an ce mana ilimi za a fita ne da shi wanda ya zo da kyakkyawan fahimta Allah ya gane da shi wanda ya zo da jirkaccen fahimta a gama da shi wannan kuma ƙa'ida ne amma ba za a fasa a jona mutanen mu inda ba a sanar da mu ba aka ƙi faɗa mana ya zama yi muku magani sai mutum yana da guntun tunaninsa kawai sai dinga takurewa komai ba ci fadai naku na jile ne ba falaka ta hamalaka ba ai kowane abu an baka hanya in Allah ya sa ka fito daga kyakkyawan mashaya ne ka sha wanda ya fito daga mummunan mashaya ya sha duk kowa ba halaka ba a kan annai muhammadu ake halaka ba masu shirya ba da kan annai muhammadu suke shirya ba wani aka daina wanda zai halaka wa man sha fali mini wa man sha fali kafir wanda ya ga dama ya shirya saboda haka an yi shirya shi tun daga farko ubangiji ya shirya shi man sharadin sa kenan wannan kuma an batar da shi tun daga farko shi kuma akan wannan zai bata sai kuma a daina Allah ke mutane musala da abin mamaki to na ji ana mun iro wannan magana sun ga mutum sun ga takurewan imanin mutum tun da mutum bai yi ba ai ba za su ne ba Allah ke to wannan haka ne kaga hadisul qudsi ya fada inna lillahi wi'an fi ardi inna lillahi wi'an fi ardi Allah yana da ƙwariya ko kwano mun ci wuya mu ce ƙwarya CRD wannan wuya al'abdi wa me wuya wanda yake na Allah CRD a ƙasan ya ce wahu ƙalabi abdi momin shine zuciyar bawa na momin komi Allah ya nuna yana cikin zuciyar bawa ne wajen ɗaukansa duniya ba ta iya ɗaukar Allah sama ba ta iya ɗaukansa ƙasa ba ta amma zuciyar bawa ta ɗaukansa in ka saggaranta zuciyar ai ta ci duniya me duniya to amma duniya ai na jikinka ne menene muhallin ina aka ce masa ɗakin Allah duniya ne ina ne na ce ɗakin gaba ne to me yake nufi ɗakin Allah ai wannan zurin duniya shine zuciyar ɗan adam a jikin mutum ita take daidai da baitul izzati da baitul ma'muri da alarashin ubangiji da kursi waje ɗaya suke a tsaye haka shine tsakiyar shine shine a jikin mutum kuma abin da yake ciki shine dai wannan din yake dauke da shi Allah ke Allah ke ma'anahu ma'anarsa almubagatu hiyar zahmatu asan buriya ita ce nama wadda take dunkulalliya wallazi fiha huwa alqalbu abin da ke cikinsa shi ake kira nama a zuciya wal muradu bil qalbi abin da ake nufi da da qalbu shine a ruhu shine ruhi fin martabati kaune ha qalban cikin martaban kaunu ha qalban shi kuma kaji wani irin bayani yadda Allah yake yadda Allah yake nuna wa mutum abin da baka sani abun da ka sani kalbu daban ruhu daban fu'adu daban sirru daban duk daban-daban ne amma in Allah ya ga dama sai duk sai haɗa maka kira ka da suna ɗaya ana cire zuciyanka an cire ma komai babu babu wani abu to kalbu da fa'adu in aka kira su a ruhu in aka kira su a ruhu kalbu da fa'adu shi ruhi ana iya kiransa da suna wanda ya shafi ruhu ga misalansa ruhi yana ba da ma'ana in aka kira ruhi haka kawai akwai ruhun rawani akwai ruhu zulmani akwai ruhul kudusi shi kuma haka ake kiransu da ruhu ruhu gida hudu ne akwai ruhin da ke tsakanin ma bain lahani wa dami akwai ruhun da ke kiransa rawaniya akwai ruhin da ke kiransa kudusiya to wannan ruhul kudusiyan shi ne yin an ɗauke shi akwai ruhin da ke jikin jikin mutum kuma wanda Allah madaukaki za ga ko da an kashe ka kuna magana da shi kuma sunan shi ruhi to wannan in abin yake yadda ya tafi a raben to ba yadda kai kake zaton kamar a ce mutum ya mutu ya mutu mutu ba haka abin yake ana cire ruhi ɗaya ne a jikinsa shi ne ruhul qudsi in an cire shi gaba ɗaya sai da na motsi gaba ɗaya ba zai motsi ba amma akwai ruhun rawani wanda yake tare da shi shi ruhun rawani shi ne in ana maka wanka komi kana iya ganewa kana ganin komai tangaran kuma kana ji ko zafi ko rashin zafi shi gangan jikin yana maka magana yana ma magana shine in ya fito manzala ke cewa in kana salihan ya kulu kaddimuni kaddimuni wannan ruhi ne ke ma magana ba ruhul qudsi bane to kaga in an kira in kuma ka ce a ƙarya ne wannan ruhin da mai yake sannan in an je makabarta bayan a makabartar an tafi duk abin da ake ma ana tattara ka duk yana gani yana ji ya san kowa wanda yake kansa lokacin da tsaye ruhin zai dawo jikinsa zai dawo jikinsa ne shi kuma an rage masa ƙarfin da ba zai iya taharuki ba zai iya canza abu a duniya ba ya koma wancan gidan to ana koma ana sa masa ran shikenan ran zai dawo jikinsa yana dawo jikinsa watakila mutane suna tare da shi a wannan lokacin watakila mutane suna tare da shi a wannan lokacin ana dawo masa da ruhin a jikinsa to shi ne za a yi matambaya in an matambaya zai ba da amsa ko taryan taryan taryan taryan ko ya sani ko bai sani amma sai wancan ya haɗu da wannan tukuna yi daga nan kuma sai ya sake kyale shi ya tafi da ya ga dama ko a shiga da shi kurkuku wai Allah ke yi to saboda haka fuadu ana kiran sa ruhi ta kaga a nan sai ka ga wal muradu bil qalbi abin da ake nufi da kalbu nan a ruhu fi martabati kauni ha qalban wa fil qalb fuadun a cikin kalbun akwai fuadu wal fuadu hiya ruhu shi kun fuadun shine ruhi fi martabati kauni ha nafsan a cikin kasancewanta nafs النفس المطمئنة وفي الفؤاد الدميري أتكلم فؤاد أكوكما دميري والمراد بالدميري abin da ake kira da damiri hiya ruhu shine ruhi wai ya martaba ta kauna nafsa nafsu radiya shine ake kira nafsu radiya wai lati ita haƙat wanda ta cancanta بمرتبة الفناء الفناء تا تنتن ده مرتبة نقاري وانقاري وهو مقام الساقي والمهقي إتا كساتا مقامي مع الساق والمهق والدق والاستهلاك حتى لا عينا تقولن ده با عين ولا آثار با قلبي ولا غير باب دنيا ولا غيرية كم باب لاهرة وفي هذه المرتبة a wannan martaba ya ƙulu ake cewa wafi sirri ana shi ne wancan magana wafi sirri ana ni ne ni ne a cikin sirri ni ne mana ubangiji ne wafi hadal mana ya ƙulu ibn farida a cikin wannan mana ne ibn farida yake fada faiza du'ita kuntum mujiban faiza du'itu in aka kira ni kuntu mujibun ni ne mai ansawa ana ana ana sirri ana kenan in ta min imla'i alaina ya cika daga cikin imla'in da shautu jani ya yi allah ya ba mu albarkacinsa min kalami yana daga maganarsa radilawan shautu jani kala zubdatul amali shari'ati shari'ati kumfan aikin shari'a wa gayatu irtifaiya da isa matukanta ko taluku billahi shine mutum ya rataye da Allah falan tisama wala tazalzul babu yankewa babu girgiza walau da hamatu da hamatul fitani ko da wani rintsin fitina ya tunkare shi asaba mai tsanani allati la yanju minha wanda ba wanda yake tsira illa bi in khila yadihi sai in an cire wa mutum hannunsa min Allah ta'ala daga wajen Allah wan fisani an an raba shi da shi fa haza gayatul amali wannan shine isa matuka wa muntahawu kuma shine nihaya وهم أهل الفقه سنة أهل الفقه في الدين تكرى الدين يقول سبحانه وتعالى وبنجينا فلا في هذه الصفة أو أن الصفة هنا ذكر ما حل بالمنافقين شنو lokacin da aka ambaci abin da ya sauka wa munafiqai min su izanni billahi saboda mummunan zaton su da Allah wa rasuli da mummunan zaton su da manzan Allah ne ma lahiqahum min ziki saboda abin da suka riska na daga kunci al'azam mafi girma Allah ke yi har sai kula ta'ala lokacin da Allah ke cewa izja'ukum min fawqikum wa min asfali minkum wa zagatil absaru ladil qulubil hanajira ko eh izja'ukum izja'ukum lokacin suka zo muku min fawqikum bala'in daga saman ku ne wa min asfali minkum ko daga kasan ku ne wa idza gatil absaru wayan lokacin da idanuwarsa ka kauce har zuwa gururar Allah yake fada fata ka subhanahu wa ta'ala astara lil munafiqina Allah sai kikkita wato suturar munafakai bima a fara anum da abin da Allah ya bada labari min su izani billahi wa rasuli saboda munin zaton da suka yi wa Allah da manzansa wal kazibi da ƙarya fil hali wanda suka yi a hali har su kala yadda ubangiji ƙarya lamallahun mu'awqina minkum wal qailina li ikhwanihim ubangiji ya san al mu'awqina minkum wanda suke kutse cikinku wal qailina li ikhwanihim masu faɗi wa ‘yan uwansu ila ƙauri a ƙarshe fa habad Allahu a malahum sai Allah ya rusa aikinsu saboda munafukai ne Allah raba mu da su wa habar Allah an ɗaifatan Allah ya bada labari a ɗaifatin ga waɗansu jama'u al'ukura daban har su ƙalu yadda suka ce inna buyutuna awaratun wa ma huwa bi awaratin in yuriduna illa firara ce ai ɗakunanmu sun zamo al'aura wato a buɗe wani da aura ce Allah ce a ba haka suke ba in yuriduna abin da suke nufi da haka illa firara don su gudu ne suma bara subhanahu wataala ubangiji ya ci gaba da tunan sirrin munafakai ana akabirul mu'minina manyan muminai kuma Allah ya sanar da su har sai kudu minal mumini ne rijalun a cikin muminai akwai waɗansu mutane mazaje rijalu sadaku ma'ahadullah alaihi wanda suka gaskata abin da Allah ya musu alƙawari fa minhum man qada nahabu akwai wanda sun riga sun zo mun biya su wa minhum man yantazir akwai wanda su kuma suna jiran a ɗauke su ne wajen ubangiji wa ma baddalu tabdila ba su canza ba wa kama ƙala anu kamar yadda ubangiji ya faɗa wala mara almuminuna lahazaba lokacin da mumine suka ga taron dandazon makiya ƙalu sai suka ci haza ma wa dan Allah wa rasulu ai lokaci ya zo kenan kaga su ne wa minhum man yantazir ma wadan Allah wa rasulu su ne alkawarin nan da Allah ya mana da manzansu wa saddaka Allah wa rasulu Allah da manzansu sun yi gaskiya kuma za da hum babu abin da ya kare su nan su tsorata dan mutuwa ce illa imanan wa taslima sai suka kara imani kuma suka taslimi wajen ubangiji haka za ko su mutu taluku billahi wannan shine tabbatan ta'alluki da Allah waɗanda intisamin anhu da rashin kaucewa Allah idza hajjatul amwaj fitan saba idan fituna ta motsu ga fituna amwaj milanci amwajun kaman ruwa wanda yake zuwa da kumfa da dorinan amin me na ruwa a'a mai tashi yana shi ne mawajin eh mai turukun nan na fitina in abin ya zo sai gane cewa ga shi fitina ne amma saboda ta liƙe da Allah tun da Allah ya musu alƙawari ga lokacin ku shi kenan an tare abin kawai za a yi abin in ta wannan abin da shehu tijjani ya rubuta kenan wani sata wannan ba wani abin da yake kasancewa illa sifatul arifi ne billahi sai siffofin arifai masana Allah fa haza wannan huwa al-fiqh fi dini shine sanin addini wa la haza akan wannan ne ya tanazzalu safail qini anan ne ake samun tsarkaka na yaqini a wajen Allah wa ainul fiqh fi dini shine kuma ake samun ainul fiqh fi dini gairar haza allazi zakara in ba wannan ba ba samu bal abin da zai kasance ko da yin kishafu za a yayi maka sifatul lahi sifofi ne na Allah wa isma'il albatina da sunayen Allah albatina koyayyu wa takmil liqani da cika tsayuwa bi huquqiha da haƙoƙinta wa adaiha da kuma yadda ake bada ita fahaza sanin haka huwa fiqhu fi dini shine fiqhu a cikin addini wa harijin an dayar fuqahi wannan ya zama harijin ya fita daga dayaran fuka la yasulu ilai ba kowa yake fahimta ba illa nabiyuna sai annaba wal arifuna da arifai wasiddiqina wasiddiquna da siddiqai fa haza wannan huwa fiqhu fi dini shine fahimtan addini al-mushar da yake fil hadisi wanda ake ishara kansa cikin hadisi qala sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yana cewa ma badalla bi shay'in afdalu min al-fiqh fi din mutum bai bauta Allah ba ko kun ba samu wani mai bautan Allah ba fiye da wanda aka fahimtar da shi mai addini aiki da addini wala faqihun wahidun shi faqihi guda daya masanin Allah ashaddu ala shaydan min alfi abidin ya ci wuyan jayuwa akan jahilai guda dubu jahili bugu ɗaya za ya ma jahilai amma malami shi kaɗai in faƙihi ne ba za a gigi ta shi ba nam ai wala faƙihun aidan ashaddu ala shaidani min alfi abidin hadisi abin da ya faru a kansa ainihin hadis ma manzo Allah ya shiga masallaci ka sani lokaci ana ganin shedan kuru-kuru manzo Allah sai ka sai ga shedan sai ga wani mutum yana sallah yana sallah yana sallah shi amma jahili ne malami kuma yana kwanci kusa da shi shi kuma malami ne amma ɗayan jahili ne yana sallah sai manzo Allah wuf sai kama sai kama shaidan shi kuma yana tara kokarin zai bata masa sallah da ya kama shi sai ya ce wa shaidan ya ce walar la'adda wata akhi Sulaiman ba dan addu'ar dan wana Nabi Sulaimanu ba ya ce wallahi zan ɗaure ka fi sariyatul masjidi a cikin ginshikin masallacin nan zan ɗaure ka da safiya sa yara su su hala da kai sai ce amma saboda annabi Sulaiman ya riga ya yi addu'a kara'ayi wani abin da ya kai kama haka sai ce ka tafi amma menene dalilin wannan mai sallan shi yana sallah wancan yana bacci in ka matso mai bacci ya yi motsi sai ka tsaya sai ce ai wannan jahili saboda ka bata sallansa ba ya damuwa amma wancan mai baccin malami ne wannan shine dalilin wannan hadisi wala faqirun wahidun ashaddu ala shaitani min alfi abidin in ya tashi zai gyara sallah shi kuma na jahili ne ga tsabin kokarin addinin amma bai san ta inda shaidan zai zo masa ba amma shi kuma an an wargaza shi to da a wargaza shi gara ya fako da sai shaidan ya manzala ya masa abubuwa ya ce tafi wasaltu radiyallahu anhu an tambayi shehu tijani an ma'anar afiyata wa haƙiƙatiya afiya lafiya me ma'anar afiya me haƙiƙata faƙala sai ya ce ilam ka sani ana haƙiƙatul afiyati abin da ake menene lafiya ke riƙe mu ma Allah ta'ala shine tsayuwa tare da Allah fi muɗabaqati muradin cikin dacewa muradi bi kamal yarda cika na yarda wa taslimi da miƙa wuya wa tafwidi da tafwidi wal istislami bayan nan duk wanda muka yi magana da shekaran jiya wasu tadbiri da kuma duk wani abu na tadbiri juyawa ka zubar da shi wal khiyal ko wani dabara babu shi wa dawo matabri da ka dawo ma akan nisanta min jamil mulazati duk wani hange-hange wani musakanat dodansu mazauna wani musahabati ka bar wani abokanta wani muradati ka bar wani bukata hatta la yakunu lahu ghayrul lahi har sai da ya zamo babu wani abin nufin ka sai Allah fi kulli nafsin a kowane nufashi abadan har abada da'iman sarmadan wasiyatu zalika ya zamo an samu inganci wa mizaqu gaskensa Allah ya hadaru gairin lahi ala kalbihi daiman kar wani abu ya fada cikin zuciyan wani Allah shine a cikin zuciyanka kawai fa hadi hiya al'afiyatu shi ake kera al'afiya wai za su alta al'afiya min Allah idan ka roki Allah Allah mini as'aluka al'afiyata afiyan nan to magananta maganganu ne mai yawa a kai ba fadanta shi ne ainihin yawanci ana fadanta ba ita ake nema ba ba ma santa ba domin sai ka samu arida wa taslim wa tafwil wa itimad wa istislam wa suqud tadbiri wal hayal wa tabri min jamil mulhazati wal musakanati duk sai ka bari shi ake nufi da zaman lafiya amma za ka ga ana wai za su alta lafiya ta minan lahi idan ka nemi Allah lafiya fasalu afiyatan min haisu ya alama laka afiyatan ka tambaye shi ta gurin da kake ganewa me lafiya kai a wajenka lafiya ma turidu ba cikin abin da kake ne ba ta tarin ko abin da ka zaba wa ma qawl qa'ili don fadin mai fara munkaran allal mursi yana inkari a kan shehi imamul mursi har su kala ya ce in ka tambaye allah lafiya to me ina abubakar sallallahu lafiyata manzo allah a sai na abubakar ya roki allah zaman lafiya famata masmuman ya mutu an sa mutuwarsa an sa masa guba ne kuma ya roƙi Allah lafiya ko wa umaru sallallahu lafiyata sai na umaru ya roƙi Allah zaman lafiya fa mata maqtulan an kashe shi ne wa usman sallallahu lafiyata sai na usman ya roƙi Allah zaman lafiya fa mata maqtulan shi ma an kashe shi ne wa aliyu sallallahu lafiyata sai na aliyu shi ma roƙi Allah lafiya fa mata maqtulan shi ma kashe shi ne to fatilka martabatul fuqa'i anillah shin kana gani Allah bai karba ba to ya wani ne lashin ka gani saboda haka martabar fahimta ne anillahi wallazi an kara gari bari hawahu wanda ya kaga kake inkari to mutum ne ruwa ya nitse da shi ruwan sun zuciya gari kulubari hawahu kadin damasat hadaratu qudusihim wa munahu an shafe hadaran qudusiyarsa da biyan bukatansa fa ankara ma ankara sai inkarin abu ne inkari ba tare da ya sani ba wahala yalan bai sani ba yana inkari shi ma nan yin kari Allah ya yi ƙala shairu fakan min aibin ƙaular sahiyan wa afatun min alfahimin saƙimi fakan min aibin ƙaular sahiyan za ka wanda ake aibanta shi magana ne zo da shi haka abin yake wa afatun min fahimin ne laifi fahimin saƙimi wanda ya zo da munufaitarsa zai ce mutum kafiri ne amma abin da kai faɗa nassin alkurani hadisin manzala ne kai baka sani ba sai mutum ya tashi ta kumfa yana bala'i babu babu duk gaba daya ya riga an tarkata an fada kan hasada don me don me kuma wa zakar shekh maulana abdulsalam mashishi ila hadha alladhi zakarnahu mun ambata cikin abin da ya fada fi martabal afiyati martaban afiya qala radiyallahu anhu la tahtar min amrika shay'an la tahtar min amrika shay'an ka fara ka gwada ka gani kar ka zaɓi abin ci kar ka zaɓi abin sha kar ka zaɓi wajen kwanciya kar ka zaɓi duk wani abu ka bar Allah ya zaɓa maka in Allah ya ce a waje za ko kan ka ce alhamdulillah eh to wannan shine za ka gane mene ma'anar ashiya eh amma in ka zamo kana da touch kai sai kaza sai kaza sai kaza a to ba za ka iya sanin abin da ake nufi ba saboda shi zauki ne yake sanar da kai abin watar Allah tatar ka zabi abin da ba za ka zaba ba wafir min zalika al-muhtar ka guje wa duk abin da ka zaba wa min itiyarika ya zama daga cikin zabinka wa min firarika daga gudunka wa min kulli shay'in kowane abu ka gudu illallahi ka koma ga Allah wa rabbuka ya khalaqu ma yasha'u ubangiji ka shike ya halittan abin da yaso wa ya khatar yake zaki haka abubuwan su to su sufai sun gudu sun gane duk waɗansu abubuwa in an zo an yi magana ɗaya sai ka zo ka ce da aka yi ƙoƙari ka kawar to ta ina za ka iya kawar in an kyale ka ko ba kyale ka ba maganar su ilimi ne zuzurutu ai hausa ai akwai malamai misali a hausa yawanci malamai malamai ne manyansu ni Allah misru ne me ake nufi da shi ni Allah misru ne a hausa abin da suke faɗa abin da suke ne ni alimin sirri ne sai ce maka Allah Allah misru Allah misru kai suka zamanin Allah misra haka ne eh wani Allah ne daban ta ma alamu sirru ne abinda yake tambaya ke saboda in suka zo sai su ga dan waɗansu gurare kawai sai su hazabi eh sai su faɗa maka wani magana sai kai zamanin kuma sai ka ga nassi eh nassi ne amma an jirgita ka san abun kuma da yawa ka dade tun kana yaro kana ji amma kuka san me yake nufi na eh eh kware abbi haka ne babban wa uba ka yi masa musu ka kare ta disi haka abubuwan duk abubuwan su haka suke tafiya da shi to in suka zo suka faɗi abu malamai ne muta da ƙiƙun malamai ne sun san abubuwa mutane suna shiga ma mutane ba dadi baka sani kuma baka san baka sani ba Allah ya zauki. Eh. Wa maqatul haula sadatul kiram kisan da aka yi waye nan sadatul kiram duk wannan daga annabi sai su ne. Falaqatul lahum aina lafiyati. Wannan kisan shine afiyan. A tara sai na alayhi salatu wasalam. Boga nabi ya ba kutila kashe shi aka yi shi yanka datsa shi gida biyu aka yi ma da zarto atara harajan lafiya kana ganin karshe shi ya fita daga lafiya hasha min zalika alayhi salatu wassalam ba ba haka bane saboda haka afiyin kenan wa ma salatu radiyallahu anhum wa ghayrum gaman shugabanni ka Hassan kamar sayyidina Hassan masmumun guba ka ba sayyidina Hassan dan dan manzo Allah wa Husaini kashe shi aka yi aka yi ke kansa wa dalatu kashe dalatu aka yi wa zubairu kashe zubairu aka yi wa gairu zalika min sadati yawancin su fa inna wa akbar lahum lafiyata kuma gashi nan sun roki Allah lafiya din kuma an ba su atta mata cikakke alkamilata fi zalika alqatali a wannan kisan wa sharafun bi zalika ala jinsi kuma ɗaukaka ne a wajensa a wannan sifa shi yasa ka rubuta ake faɗa eh eh shi yasa an kai shi sai da hasa an kai shi sai da hussein wannan bacin ran da komai shine darajar kuma saboda shi Allah tsarinsa ba irin yin naka bane eh aha babu walam ya'lamu hadha al-ilm ba kowa ya san wannan irin ilimi illa al-akabiri min rijali yanzu misali ba dan sharrin da aka yi wa sayyida Aisha ba duk kwanan duniya sai an ambace ta Qur'ani duk kwanan duniya babu ranan da ba za mu ka gani dole dole ne dole ne daraja ne daraja ne wannan kiran a kira ta kullum a faɗi abubuwan da ya faru a kanta daraja ne gashi bacin rai a hukumar daraja ne ba ku ba kowa ne sani ba illal akabiru wa kadhalika la yadiquna li habl labai hajil afidi haka nan ba za ka iya daukan wannan mahaifin wannan wannan mahaifin ba illa haula ya rijali sai ko sai boyi na mazajen wa ma gairuhum wasu su fala kalama alaihim babu magana a kansu wala fitu fi haƙin lafiya a haƙinsu laisat harijatun anil bala'i ba ta zamo ta fita daga bala'i ba illa bi ta'yidil ilahi sai da ƙarfafan ubangiji wal afitu afiya hiya allati indahum tawatur ni'ami shine wanda yake tawatur ni'ami na nima تواتر النعم ننيما ظاهرة الظاهرة المطابقة الأغراض وندي دي دي دي دي بغاتنسو والشهوات الشهوة والأمن da aminci minal bala na daga bala'i wani mihan da kuma imtihani a shadidatu mai tsanani a shaddun nasa bala'an sumal amsalu al'amsalu fal'amsalu fa haza wannan gayatul bala'i shine isa matukar bala'i wal mihnatu shadida da kuma imtihan mai tsanani kala ba'du tabi'ina wasu daga cikin tabi'ai suka ce wa huwa min fuqahi hadha al maidan sune faqihan wannan fage libabis sadati daga shashin mutane a mustagisa bihi suna kafa dalili da shi ya sayyadi udu lahali ka roƙa mun Allah faƙada ƙarannat bil awafi ka an yi mun an an gwama ni da lafiya ma tawfur ni'ami ga ga lafiya ga ga yawan ni'ima au kama ƙala ko kamar yadda ya ce masa wa hafa su al'aqibati ga lafiya ga ni'ima an gwama an gwama masa sai ke ce to ya kamata a roƙa masa Allah kuma yana tsoron ƙarshen wuta haza murun wannan al'amari fasta gasa bihin lawo ka roƙa mun Allah Allah ya ɗauke mu ka san kana da lafiya an baka duniya to abin da ake nema ka sauka lafiya kuma saukanka lafiya ka gama lafiya to shi ne tashin haka ne wa zahiri su kuma ahalin zahiri waƙifina su kuma sun tsaya nema a nufusin tare da san zuciyarsu gariki na fi bari hawa sun nitsa a cikin kogin son zuciya fala kalaman ma'ahu babu wani magana wala alaihim babu kuma kansa kala shehu zaruk shehu zaruk yake cewa yusa a sahabahu ya yi wasiya wa sabon samun jimlati ma a wasahun bihi daga cikin jimla abin da ya musu wasiya da shi kallon ya ce azimul ulama malamai ku girmama su fa yana hamalatu shari'ati sun ɗauki shari'a wala tu halidu ma kar ku zauna da su fa yana nufusun galibatun alai domin son zuciyarsu ya rinjaye su malamin shari'a kira wassalam in ta ma amlawa alaina haka ne eh azimu ku girmama su amma ya tafi amma kurku zauna da su don ku zauna da su da rikici to ana taɓa wani za ka ji wani ya ce a ai in aka yi haka kaza kaza sai ka kama hadisi bai san kuma nassin ne ba amin Allah ya Allah tsaye da mu Allah ba mu hakika ran ba mu shiga haqiqatul ujubu war riya yanda za mu tashi kenan alhamdulillah Allah taimake mu Allah ya kare mu Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya ya ya rasulullahi اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر لك الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تمل الأزل والأبد الزمن ومكان مضروبة في كل عدد بيادة ما تلمك يا واحد يا أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام الحمد لله فاتح أكرمك الله